فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد يا معاشر المصلين عباد الله فإن شريعة الإسلام قد بسطت لنا كل ما نحتاج من خير ولم تضيق علينا فالله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه إنما شرع لييسر للناس سبل العيش البنين ولم تكن الشريعة الغراء للتضييق علينا فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبا ومن أجل ذلك دعانا الإسلام والقرآن إلى استباحة قول كل ما لم يكن فيه إيذاء لك وللمسلمين والله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا وقل لعباد التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن نمتثل بهذا الوعي القرآني وأن نقول ما يكون حسنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ودعانا إلى الوئام والتحبب لدى الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال كان يداعب أصحابه فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تداعبنا فقال ما أقول إلا حقا ما أقول إلا حقا وقد صح من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه قدر كبير جدا ومن ذلك ما جاء في الصحيحين يا عمير ما فعل نغير والنبي صلى الله عليه وسلم نادى أحد أصحابه بلطافة وبساطة وكأنه اختصه من بين الناس وكأنه اختص هو من بين الناس ووصفه بما لم يكن لدى غيره فقال يا ذا الأذنين فضحك الصحابة كلهم بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأنا معهم بإحسان إلى يوم الدين وإن قالت الشريعة بجواز الدعابة والمزاح فإنها لم تترك الأمر مسترسلا ولم تحد له قيدا بل حدد له قيودا يجب أن نلتزم بها متى ما أردنا أن نخوض في هذا البحر الخضم dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai komai mai kowa da ya kaddari kasancewa mu cikin wannan rana mafi alkhairi a sati baki daya ranar juma'a domin ba da abin da ke kanmu ta sallar wajiba sallar juma'a fatanmu Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana ibadanmu baki daya ya ku ƴan uwa masallata tabbas addinin musulunci bai tsananta mana ba addinin musulunci bai kuntata mana ba shari'ar Allah subhanahu wata'ala baki ɗayanta an shar'anta ta ne domin maslahan bayi ubangiji subhanahu wata'ala an sha faɗa cewa baya buƙatan komai a wurin kowa baya buƙatan kowa ballantana ya buƙaci komai daga gare shi da wannan shari'ar Allah subhanahu wata'ala yayi ne domin samun domin amfaninmu domin yalwata mana domin yassare mana rayuwa maimakon abanmu mu rayu da hankulanmu da wannan za ga dukkanin al'umman da suka zaɓi shari'ar Allah subhanahu wata'ala a matsayin manhaji na rayuwa to za ka samu wannan al'umman ta fi kwanciyar hankali da zaman lafiya saɓanin al'umman da taka canza shari'ar Allah subhanahu wata'ala da wata shari'a tasu ta daban wadda shike na jija ce ta hankali da na tunani da wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kwadaita mana hatta wurin zancen mu ya hana mu dukkanin abin da shike haramtacce ne mai cutarwa ne kamar yada alfasha ta hanyar furuci da ƙarya da girba ƙarya da shaidan zur da makamanta irin waɗannan a ɗaya hannun kuma ya halasta mana shari'ar Allah ta halasta mana dukkanin abin da shike akwai jin daɗinmu da karshashinmu da kuma jawo hankalin mutane a waye gari su soka dalilin wannan ɗin za ka samu shari'ar musulunci ta halasta mana irin wannan da wannan ya zamto maudu'in mu a yau ya ku ‘yan uwa masallata kan abin da ya shafi ba'a zai kasance ne kan abin da ya shafi ba'a ba'a ba komai ba ne illa kishiyan yi da gaske kamar yadda in na faɗa maka wani abu za ka ce da ni da gaske kake yi ma'ana ba'a ne kake nufi wannan shine ake ce masa ba'a ya ku ƴan uwa masallata ba'a kishiyan yi da gaske ne kuma ana yi ne domin yalwatawa da faɗaɗawa na zamantakewa amma matukan bai isa ba bai kai zuwa ga cutarwa ba da zaran an waye gari akwai cutarwa a ciki to ya juya daga ba'a ya dawo izgili kuma izgili abu ne wadda shari'ar musulunci taka haramta mana annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana yi wa sahabbansa ba'a, suna yi masa ba'a, yana yi wa sahabbansa ba'a, suna yi masa ba'a, yana yi wa iyalansa ba'a, su ma suna yi masa ba'a, sallallahu Alaihi wasallama. Amma duk abin da ma'aikin tsira da aminci su tabbata a gare shi yana yake ba'a da shi na zance, za ka samu kalmomi ne da babu ƙarya a ciki. Kalmomi ne da suka barranta daga ƙarya, kuma babu abin da yake furtawa face gaskiya, sallallahu Alaihi wasallam. Kamar yadda yaka zo daga Sayyidina Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa suka ce ya Rasulallah, kana yi mana ba'a, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya ce, E tabbas ina yi muku ba'a, amma ba na furta komai sai gaskiya. Wannan hadisi ne da Imamu Tirmidhi ya karwaito. Ya kai ɗan uwana, ka yi muƙarana da wannan da abin da yake faruwa a yau tsakankanin mutane na ba'a za ka samu mummunan al'amari ne dalilin ba'a sai a jefa ka cikin dogon bakin ciki dalilin ba'a sai a sa ka yi tafiya tafiyan da bai gaza kilomita biyu ba uku hudu kai sai a jefa ka cikin bakin ciki na tsawon lokaci saboda kai mai sakaci ne dangane da abin hawanka yanzu bara a ɗauke abin hawan ka ɗauka tamkar da an sace ne a shiwa ana maka ba'a ne tsawon kwana uku hudu biyar da abin da ya kama da haka tabbas akwai cutarwa a cikin irin wannan ba'a wannan kwatance ne na ka bayar amma misalai irin na ba'an da shike yana kaiwa ga cutarwa da al'ummanmu suke yi wadda wannan ba'an ta yi hannun riga da ba'an da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi yake cewa eh tabbas ina yi muku ba'a ina yi muku ba'a amma ba na faɗan komai sai gaskiya ka kwatanta da irin ba'an da ke faruwa a tsakankaninmu a yau za ka samu ba'a ne wadda ya yi nisan gaske daga shiryarwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ku bayan Allah masallata ba'a al'amari ne wadda shike mai kyau kamar yadda akwai ba'an da shike mummuna ne ba'an da shike kyakkyawa shine ba'an da ya zamto ya tsaya a haddinsa na shari'a bai ƙetare haddi na shari'a ba irin ba'an da shari'ar ba ta so kamar yadda ba'a wadda take mummuna ba'a ce wadda take ta shafi abin da ubangiji subhanahu wata'ala baya kamar ya zanto akwai laifi a ciki akwai yanke zumunta a ciki to irin wannan ba'an ba'a ne wadda shike abin zargi ba'a ne wadda yake haifar da gaba da adawa tsakankanin al'umma wadda yake zubar da mutunci wadda yake yanke abota wanda yake kawo kaskanci ire-iren wannan ba'an duk addinin musulunci ya hana asali kuma game da ba'a shine halarci sai dai in ya siffantu da sifar da zai sa ya zamto haramcin ya shafe shi to sai ya zamto haramci ko karhanci ya shafe shi asali game da ba'a kamar yadda malamai suka ambata ya halasta halal ne sai dai da sharaɗin kada ya zamto ya kunshi haramu kamar ƙarya kamar tsoratarwa kamar razanarwa kamar ya zamto dai ya barranta ya zamto ya saba wa ƙa'idoji na musulunci da yake kawo dangane da ba'an da shike na halal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a baya yana yi wa sahabbansa ba'a amma ba ba'a bane na wasa domin wasa a musulunci abin zargi ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa tsammanin ku mun halicce ku ne dan wasa ko ba za ku koma zuwa gare mu ba don haka kada ya zamto ba'an ya kunshi wasa wasa kuma shine abin da za ka yi babu lada babu la'ada babu lada babu la'ada a ciki kawai kayi ne don hutawa don hutawa da ɗeba kewa da ganin sauƙin tafiyar lokaci a wannan wasa ne ba'a yanki ne daga cikin tarbiyyar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaka ɗauka domin isar da saƙo ga sahabbansa. Tabbas ya tabbata daga cikin ba'an manzo sallallahu alaihi wasallam annabin tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa ina yin ba'a amma kuna ganin girmana. Amma kuna ganin girmana. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana ba'an da baya zubar da mutunci. Saɓanin ba'an yau, za ga wani ya mai da hanyar cin abincin shi shine ba da wasa. baki daya duk mutumin da yake da alaka da social media zai tabbatar da wannan al'amarin da nake faɗa al'amari ne wanda shike yana faruwa a cikin al'ummu yana daga cikin manya-manyan manufa na yin ba'a annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabbansa a waye gari ya jefa musu san shi a cikin zukatansu son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajibi ne to yana bin wannan hanyar wurin ya zamto sahabi ya ta'allaka da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya ji yana son shi, domin ladan shi ya girmama ya cancanci aljanna a wurin Ubangiji, subhanahu wa ta'ala. An samu hadisi daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa wani mutum ya zo wurin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ya Rasulallah, ina so ka ɗora na akan abin hawa, ka bani abin hawa, in zan tafi buƙatu na in tafi. Ina so ka ɗora na akan abin hawa, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas za mu dora ka akan dan dan yaron raƙumi yaron raƙuma inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace tabbas za mu baka yaron raƙuma ka hau kaga dole zai dabirce yayi mamaki to ya za a yi duk girman shi haka a ce za a dora shi akan yaron raƙuma manzo sallallahu alaihi wasallam yace za mu dora ka akan yaron raƙuma sai yake cewa to me zan yi da yaron raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace tura kuma tana haihuwa ne in ba yara ba duk girman ka yanzu idan mahaifiyarka tana nan ai kai yaro ne a wurinta ko musamman aure irin na yau to wannan shine irin ba'an da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya jefa wannan sahabin awaye gari kana ganin wannan sahabin zai mance ba zai mance da wannan mawkifin ba mawkifi ne wanda kike babu ƙarya a ciki to shine ba'an da kike mu ba kuma musamman kai kokari ba'an ka ya zamto yana da manufa yana da manufa mutane suna tare baki ɗaya da kai ne kafa biyu kowa zai waiga ba ƙaramin mai kaifin basira ba ne zai iya gano ba'a ne a karan fari domin so da dama mutane suna so su ga abin al'ajabi ne to amma cikin mutum ɗari ka ɗauki sira ka ce kai ne kafa biyu wani ma sai koma ya duba kafan shi so wannan shine irin ba'an da yake halasta a shar'ance wannan sahabi yake cewa ya rasulullah ya me zan yi da ɗan raƙuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai raƙuma tana haihuwan tana haihuwan ƴaƴa ne tana haihuwan ƴaƴa ne an samu hadisi daga Anas Allah ya ƙara masa yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce da shi ya zal uzanain ya kai mai kunnuwa biyu cikin zaba ya ce kai mai kunnuwa biyu sai da na anas ya ɗan daburce na ɗan lokaci sai tunane ce to ai kowa ma kunnuwa biyu yake da shi amma dai ko yaya ne ya wasa mushi kwakwalwa a daidai wannan lokacin to waɗannan su ne misalai na ba'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake wa sahabbansa so da dama wani lokacin yana yi musu ba'a domin ka ji cewa tare da kai akwai wani don wani lokacin mutum zai zamto cikin kunci da damuwa kaga yana son keɓanta to dalilin ba'a sai sake da mutane kuma sakewa da mutane da mu'amala da mutane yana rage ababuwa masu yawa musamman mutum in ya zamto mai lalura na rashin lafiya ya kuke ganin mutumin da yake ciwo a bar shi shi kadai cutan zai wahalan rabuwa da shi amma in ya zamto akwai waɗanda suke tare da shi wani lokacin ma har a rinka ɗan mishi raha da ba'a da abin da ya kama da haka to sai ga abin da inda shi kaɗai ne tsananin na daban ne sai ka gani cikin karsashi da kuzari kai ka ce ba shi ne ma mai rashin lafiyan ba har ya samu lokacin dogon zance so waɗannan su ne misalai na ba'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an samu hadisi daga anas allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon tsira da aminci sabbata a gare shi yakan shigo wurinmu tare da ni kuma akwai wani ɗan uwanmu wadda kike ƙarami wadda ake ce masa aba umai yana da wani ɗan tsuntsu wadda yake wasa da shi wannan tsuntsun sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan su anas Allah ya ƙara masa yadda wata rana yana shigowa sai ya ga wannan ƙaramin yaron cikin bakin ciki da damuwa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaya cewa me ya faru ne da wannan ƙaramin yaron sai suka ce ai dan tsuntsun shi ne mutu wanda ya sa a keji yana kiwo ai ya mutu ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kai umair me ya faru da nugairi ya nuna mushi takaici da damuwa na abin da ya sa shi bakin ciki kaga wannan shi ma duk nau'in ba'a ne duk nau'in ba'a ne musamman lokaci na taɓarɓarewan tarbiyya na yara a yau in ba ka jawo su a jiki ba za su sake da kai ba kuma gwargwadon sakewan yaro da kai gwargwadon shiryar da shi hanyar da kake so ya bi so da dama wallahi yana taimakawa wurin lalacewan 'ya'ya a yau rashin sakewan da iyaye ba sa musu wani za ka samu tsakanin shi da 'ya'yan shi tamkar kawai zaki ne tamkar zaki ne to irin wannan sakewan wani lokacin ma sai mutane su yi tsammanin cewa wai ɗanka ne sai su kama kokwantan anya ma wane ɗanka ne saboda yadda kake sakewa da shi ya zamto lokacin ba'an amma a yi ba'a amma lokacin yi da gaske shi kan shi yaron ya fahimta ya zamto dai ba'a da take a kamar yadda shari'ar musulunci ta sifanta yadda naka ambata a baya ya ku ƴan uwana masallata ba'a na da waɗansu ka'idoji da ya dace a ce an kiyaye a duk lokacin da za ka yi in za ka yi kada ya zamto ka yawaita kada ka zamto ni ba'a sai ya zamto zancen ka wasa ne a kodayaushe mutane ba za su bambance gaskenka ba ba za su bambance rahanka ba kada ya zamto ya yi yawa kalli dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekaru nawa ya a duniya shekaru sittin da wani abu amma ba'an da aka rawaito daga gare shi ƙididdigaggu ne, to kai kada ya zanto ka yawaita yin ba'a, domin ba'a idan ya yawaita sosai da sosai to yana haifar da waɗansu matsaloli da za mu ji nan gaba kaɗan insha Allah. Ya zamto ba'an ka tsaka tsaki ne, kada ya zamto ba'a ne da ke sa mutane ko da yaushe cikin dariya, ko da yaushe cikin dariya ya zubar da mutunci, ya faɗar da kai cikin kuskure. ibnu hajar yana cewa abin da shike an hana shine yawaita ba'an kada ya wayi ya zamto da zaran an ganka an gaba wannan ɗabi'a ce ta mutane su da dama a yau musamman a farfajiyar wa'azi wani da zaran an gan shi kawai an ga komedi kuma da sunan mai shiryarwa to wannan kuskure ne matuƙa ya zamto lokaci ne zuwa lokaci kamar yadda ibnu hajar yaka ambata domin yawaita shi yana mantar da mutum ambatan ubangiji subhanahu wata'ala yana mantar da shi tunani kan muhimman al'amura a wannan addinin yana sabauta bushewar zuciya yana sabauta cutarwa za ka iya yin ba'a in ya zamto ɗabi'anka kenan to aikinka kenan cutar da mutane kana wa'azi dalilin yawaita ba'anka da wani sai ne sanci wurin wa'azin ba kuma dole bane daga wurin wa'azin kai tafi wani wurin wa'azin na daban dan dama kila yana zuwa masallacin ne dan kusancin shi da masallacin ko dan waɗansu dalilai na daban amma ya zamto ka mai da ba'anka yana karewa ne akan shi a koda yaushe to wannan sai ya sabauta mushi nisantanka yana haifar da gaba yana zubar da mutunci yana sa rashin natsuwa yawaita ba'a kamar yadda ibnu hajar alaihi rahmatullah yaka ambata yana daga cikin ka'idojin ba'a ya ku yan uwa ya zamto ya barranta daga ƙarya domin ƙarya haramtaccen abu ne haramtacciyar abu ce wadda shari'ar musulunci yaka haramta dalilin ba'a ne so da dama waɗansu za ka ga suna ƙirƙiran hikayoyi da labarai da almara suna fata wa mutane lokaci da sunan ba'a wataƙila wani ya taɓa cin karo da irin wannan abu wani sai ya rubuta maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a fesu can ƙasa kawai sai ga kalam farik wani abu ne wanda shi kwata-kwata mara ma'ana ko ya ɗauko maka dogon labari kai ka ce zai siffanta maka magani ka je ka sassaƙi ganyen kargo ka haɗa da ɓawon gwaiba ka hada da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka cakuda ka cakuda a daka a bar shi ya bushe ayi kaza ayi kaza sai can ka zubar kaga ya cutar da kai da irin wannan ba akwai ire-iren waɗannan abubuwan da haramtattu ne haramtattu ne don wasa da hankali ne ya zamto ba'anmu ta kubuta daga ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lillazi yuhaddithu fayakdhib kwarin azaba ya tabbata ga mai ba da labari sai ya karya li yubhika bihi nas dan ya sa mutane dariya sai ga mutane sun koma a can bangaren comment suna takeici da nuna rashin jin dadin su kan wannan abin da aka yi musu da an basu sun tafi sun karanta abin da shike mai amfani ne a gare shi da a gare su da yafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwarin azaba shi tabbata ga mai sa mutane mai yi wa mutane labari ya yi musu ƙarya domin ya sa su dariya wailun lahu wailun lahu in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne da imam abu dawud da imam tirmidhi suka ruwaito cikin ba'anka da rahanka ya zanto ya kubuta game da izgili da addinin musulunci da addinin musulunci wanda wannan abubuwan da nake faɗa so da dama za ka gan su a yau an mai da su hanyoyin samun kuɗi ne ma an mai da su hanyoyin samun kuɗi ne wani aikin shi kenan kamanta malami inda a kamilin wa'azin shi ne baki da da da sauki a'a yana fikin ɗin wa'in su wurare ne na musamman ya zanto ya mai da shi yana rawwaja shi yana yaɗa shi domin ya samu mabiya a social media a rinka biyan shi kamar yadda yake tsari ne na duniya na abin nan communication a yau da ire-iren waɗannan tsare-tsaren so ya zanto ya kubuta game da izgili da addinin musulunci game da izgili da alkur'ani mai girma wani za a ga ya wani abu ne yake so ya tallata muku wataƙila amma sai ya kawo alkur'ani mai girma ya kwafo wani abu na najasa ya ɗora zai sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana dannawa kana gani wataƙila ba ga wani ta'addanci ne da aka yi wa addini sai ga ya buge da isar maka da sakon da yake so ya isar maka kaga wannan shi ma duk dangin ba'a ne da ya danganci izgili ga addinin musulunci ni bakin kokari ya zanto mu nisanci ire-iren waɗannan ababuwa na hudu Allah ya kuna fihi riba ba'an da zaka yi kada ya zanto akwai giba a ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya hana mu giba cikin alqur'ani mai girma cikin suratul hujurat ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana hana mu annamimanci yana hana mu ambatan wani da abin da babu shi tare da shi yana hana mu haka don haka mu yi bakin kokari mu nisanci ire-iren waɗannan annabi ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu shanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da kassashin ku su rinka yi wa sashinsu giba. Yana daga cikin ba'a da shari'ar musulunci ta halasta ya ku ‘yan uwa a jumlance zamto ta nisanta da daga dukkan abin da shi ke haramun ne. Na biyar, Allah ya burra bi shafi, kakka yi ba'an da zai zubar maka da mutuncinka, kai kanka mai yin ba'an. Kada ya zanto ka rinka yin ba'an da zai zubar maka da mutuncinka. Yana daga ciki faran da a ɗauka da damuna a yau, ka ga babban mutum mai kima, mai daraja, mutane suna fama da damuwa, ba su ƙare da taki lafiya ba, amfani yana nan jiya yau, gaba ɗaya, kowa yana neman fa yadda zai yi, sai ya fito daga gida a cikin dandali ya kurma ihu ya ce sama narke, wai sama ta narke. Duk wannan nau'i, wana yanzu kana murna kenan da halin mutane saboda kai ka tsira kowa ma ya taba ya ji ya ce yana ba'a ne a irin wannan ba'an bai da kyau irin wannan ba'an bai da kyau kuma tsara ne da mutane a yau su dauka ko kuma a tasha kaga babu wani babba a tasha wanda kake ganin kiman shi da darajar shi watakila an kai kuran yin hadari sai ka ji ana dauke shi kwashe shi da abin da ya kama da haka in ka tambaye shi cewa kana so ne wannan hadarin ya auku sai ce yana ba'a ne ire-iren waɗannan duk babu kyau duk babu kyau domin ba a wasa da rai shi yasa ma ire-iren waɗannan abubuwan in ka gani shari'a ta shar'anta maka abin da zaka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mu zamto masu taqayyudi da quyud na shari'ar musulunci duk abin da shari'ar musulunci ta ka halasta mana mu takaita da shi duk abin da ta ka haramta mana mu nisance shi mala yake cewa kada ya zamto hatta shi wannan ba'an dan wannan yana cutar da kai karan kanka kawai ga kawai an so a yi hadari ka ji ya ce ɗibe shi kawai ga kawai ka ga sarkin ka ne za ka ga ya sun sun sun ya canza wuri kuma mutuncin shi zai ragu a wurinka dalilin abin da ya furta duk da cewa inda ya faru shine farko wanda zai kai dauki dan ya ga waye ji rauni a kai shi asibiti waye kaza amma furucin ya zubar mushi da mutunci to ba am ya ku ƴan uwa ya zanto ba'a ne wadda ya takaitu da abin da musulunci yake koyarwa na shida Allah ya khilla bi tawqiri ahli al-haiba kada ya zanto wannan ba'an da kake yi yana rage mutuncin ma'abota mutunci yanzu jihar Kano ma iya cewa akwai sarakuna biyu ko in kana bibiyan social media za ga ko wani dan comedy na musamman da ko da yaushe shi babban burin shi ya kamanta sarki Sanusi haka ne babban burin shi ne kenan ya kamanta shi wanda kuma yana kamanta shi in kana mutaba'an shi so da dama za ga yana zubar da kiman shi ne da mutuncin shi da darajan shi yana nuna tamkar halin shi da yadda yake ta'amuli da zancen shi kamar ba halitta ba ne yana ƙirƙira wa kanshi ne yana ƙirƙira wa kanshi ne to dole ne sai mun nisanci irin wannan to hakan nan kan abin da ya shafi maluma ba a shari'ar musulunci ta halasta mana ba amma ba irin wannan ba'an ba ba irin wannan ba'an ba dan ire-ire waɗannan inda za a kama su gashi nan akwai wane ne sunansa wanda ake ce masa ustaz menene za ka ga aikin shi kenan yaɗa alfasha da sauransu da ɗaukar wa'insu ma'abota kima da daraja kila tuhuma ake musu sai ya rinka yaɗa wannan tuhuman yana nuna tamkar da goyon bayan ne tuhuman ne kan tuhuman da ake yi wa ire-iren waɗannan waɗanda suke ma'abota mutunci saɓanin tsarin da musulunci yaka kawo game da ma'abota kima da daraja a iya kama ka kana laifi a ƙi rufa maka asiri a yaɗa ka amma wani wanda shike mai kima a idan al'umma wadda zuban mutuncin shi zuban mutuncin al'umma ne baki daya sai a kama shi malamai sai su bada fatawan cewa a rufe kesin aishu saboda babu maslaha kan tattaunawa kai a karan kanka sai ka ce an wulakanta ka ne ko a karan kanka za a ga kamar ire-iren waɗannan so da dama akwai irin waɗannan mawaƙif ɗin ne kuma na shari'a menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqilu li zawil hayati asaratihim kuskuren ma'abuta kima da daraja ku rinka kauda kai game da shi ba komai bane shugaba in yayi za a bi shi keke da keke ba komai bane domin wani lokacin bin shi keke da keken abin da zai haifar mai girma ne matsala ne mai girman gaske so ire-iren waɗannan dole ne ku rinka yi wa malamai uzuri kan wa'yansu al'amura da suke faruwa dole ne ku rinka yi musu uzuri wannan kenan mala yake cewa yana daga cikin ababen da ya dace a ce mu kiyaye yayin yin ba'a da yin raha shine ya zanto kada ya zanto Allah ya khilla bi tawqiri ahli haiba kada ya sa ma'abuta kima da daraja yayin da kake wannan ba'an ya rage musu mutunci dalilin ba'anka bi Allah yumaziha al-kabir kar ka yi wa babba ba'a domin so da dama kana girma ne kwakwalwanka tana raguwa zaka iya yi wa yaro ba'a take ya gane ba'a ne amma babba sai ya kare da zaginka da tsire maka saboda ka mushi abin da bai kamata ba amma inda yana shekarunka ne kai masa wannan ba'an zai gano ba'a ne me yasa saboda tawayan kwakwalwansa da hankalin shi da hankalin shi kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya ambata ana girma ne amma mutum yana raguwa ne min da'af Allahu khalaqakum min da'af ko thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba da'fan wa shayba to zamto duk ba'an da zami ba'a ne wanda shike fi hududi shar in zami ba'a ya zamto ayyura'a shu'ur al-akharin ka lura da reacting din mutane akwai mutumin da baya gane ba'a da wuri to kanka jefa shi cikin takaici da damuwa dalilin wannan mu rinka la'akari da wannan fa yajibu alal insani an yura'iya masha'i'a masha'iran nas wala yujarrih masha'iran nas amama wa laysa al-maqsud idhaq akbar adad ba wai manufa bane na ba'a ka samu wayansu adadi da za su yi dariya a ai kawai ya wuce lokaci fisha shikenan a wuce wurin a kada ya zamto ka mai da abin tamkar da sana'a kamar yadda naka ambata a yau so da dama akan buɗe shafi guda domin neman kuɗi da sunan ba'a daga ba'an kuma sai a ƙetare dokan shari'a sai a ƙetara dokan shari'a abin yana yawa in ya zanto ya kai ga irin waɗannan matakin ya ku ƴan uwa cutar da mutane musamman muminai abu ne wanda shike haramun a musulunci ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani kassashin ku su rinka izgili ga sashi mai yiwa wadda kake musu izgilin sun fi ka a wurin ubangiji subhanahu wata'ala hakan nan su ma mata isu isu ya zamto ba'anka in za ka yi kada ya shafi alfasha kada ya shafi alfasha wadda duk muna yi a yau kada ya shafi alfasha me yasa za ka iya yin ba'a da wani furucin wadda shike furuci ne kalma ce mai harshen damu amma da ka maimaita ta sai dawo iskanci kuma sai dawo iskanci to ya zamto mu rinka nisantin irin waɗannan kalmomin yayin da za mu yi ba'a mu rinka yin ba'a da kalmomin da take bata kunshi irin waɗannan sifofin ba mu nisanci alfasha wurin yin ba'an mu domin furta alfasha alama ne na rashin kunya alama ce na lalacewar zuciya da wani zai ce maka yana furtawa ne amma baya yi to yayin da ya ga furucin abu ne mai sauƙi a wurin shi to hakan nan aikin zai zo ya fi shi sauƙi wata rana shi yasa ma da zaran ka ji alfasha so ake kar ma ka tsaya a wurin وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء بالفحشاء ويزمت منا نيسانتا الفحشاء لوكة دمكين باء sa'annan ba'an mu ya zamto ta kubuta daga tsoratarwa da razanarwa shine kamar abin da naka ambata a baya eh an san mutum yana da sakaci da abin hawan shi sai ya zo kawai batta a kofar gida wataƙila ya yi shekara biyar goma da wannan sakacin amma Allah bai kaddara an ɗauke abin hawan ba kai kuma ka hana shi ka hana shi yaƙi sai ka ce to bari zai taɓa ya ji yanzu sai ka ɗauke mashin ɗin ka je ka kulle ta a ɗaki wata biyu wannan akwai cutarwa a ciki wata biyu wataƙila ma har kai kuskure yanzu ka rantse da Allah ba kai ka ɗauka wace na rantse da Allah ba ni ɗauka ba kaga wannan ya fita ba sai can ko bayan tsawon lokaci ka zo ka fito mishi da shi to musulunci baya goyon bayan irin wannan domin akwai razanarwa ko ka zo da wuka tsaya in yanka ka a'a wannan kuma ba ba'a bane wannan ba ba'a bane kuma so da dama irin wannan babu waɗanda suka fi shiga su ne kakanni ga jikokinsu ana samun ire-iren waɗannan sosai to ya zamto mu rinka yin ba'an da shari'ar musulunci ta ka halasta ne mu nisanci ba'an da musulunci ba ta halasta ba sa'annan mu rinka la'akari da maukifi wurin da ya dace ni ba'an domin akwai ba'an da ba ka yi ta halal ne amma la'akari da wurin da kaka yi bai yi ba an je ana haka kabari an kawo gawa watakila gawar ramin ya yi kaɗan sai wani ya shiga yana so ya haƙin sai ya ɗago waya a je mu wayan nan la'akari da yana ganin wane ne ba shi eh kuma wanan ne bayan an gama tsabi ya fito shi ba ni waya ce na baka waya ne ka ban waya ne to yanzu wannan wurin bai dace a yi ba'a ba dan ba wurin ba'a ba ne ba wurin ba'a ba ne to ya zamto muna si santan ire-iren waɗannan abubuwan sa'annan mu sani kuma yawaita yin ba'a kamar yadda naka ambata yana busar da zuciya yana busar da zuciya saboda so da dama ba'a yana haifar da dariya da raha ko bayan raha kuma sai dariya to yawaita dariya kuma yana busar da zuciya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afatabhakuna wala tabkun ko wa antum samidun manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa in ji manzo sallallahu alaihi wasallama to ya zanto kan mu yawaita ba'a idan za mu yi sa'annan kuma ba'a yana daga cikin matsalanta tana haifar da rafkana da shagala yawaita ba'a yana haifar da wannan sai mutum ya zanto aikin shi kenan aikin shi kenan sai zamto ya haifa kuma rafkana da shagala ɗabi'a ce ta wani ta kafirai ɗabi'a ce ta kafirai ubangiji subhanahu wataala yake cewa fazarhum yaqudu wa yal'abu ko hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun bar su su kutsa kawai su ta wasa har sai sun yi karab da yinin da aka yi musu alkawari to ya zai maka dadi a waye gari a ce kai aikinka kenan bibiyan a kyakyata bibiyar raha da ba'a da sauransu da sharholiya in ji baba buhari allah ya masa rahama ana nan karab kawai sai ka ji ka a rani kaga abin ba zai daɗi ba don ubangiji subhanahu ta'ala bai halicce ka domin wannan ba da wannan ma ubangiji yake cewa game da yan wuta yayin da ba a tambaye su me shigar da su cikin wuta qalu lam naku minal musallin ko wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'ibin to anan matsalar take sai zamto ka shagala da ababen da suke masu muhimmanci fatiha ana kokarin gyara maka kai kuma kana kokarin haddace riwayoyi na bandariya da ba'a da zai kawo raha da abin da ya kama da haka yana daga cikin matsalan ba'a yana kau da kwarjini da kima ko a yanzu misali za ka kwatanta haiba na dr sani rijiyar lemu da wa'yansu da dama daga cikin maluman da suke yawaita raha da ba'a da sunan da'awa za ka kamanta ba abin ka kamanta ba ne sam kalli malam jafar malam jafar kana ganin baya ba'a baya raha yana yi amma ƙididdigaggu to irin wannan koyin ne ake so ya zamto mun koya daga wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zamto ba'an ka tsiraru ne amma ka mai da ba'a shine aikinka kenan da sunan kuma da'awa sai ya zanto mutane suna zuwa majalisinka ne ba don su amfana ba da abin da ba su sani ba a sun zo ne don su samu update sai ka je birane ce za mu je jin update wai a kuduban juma'a a kuduban juma'a to ya ku yan uwa dole ne ya zanto mu nisanci ire-iren waɗannan yawaita ba'a domin kada ya haifar mana da wannan yana haifar da gaba da kiyayya yana kai mutum zuwa ga aikata haram aikata haram yana kaiwa zuwa ga cutarwa kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Huraira daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa la yushiru ahadukum ala akhihi bisila kada yanku ya rinka nuna ɗayanku da makami domin shaiɗan zai iya sawwala masa yanzu sai a yi aikin da ba a tsammani shi yasa hatta a musulunci ba takobi ba a zara takobi a kama yawo da ita gari in an shigo gari haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai cikin garin Madina ana mai da takobi ne cikin kubanta to hakan nan bindiga akwai hatta a tsari na tsaro ma'aikaci ne amma in dai zai shiga jama'a lura da shakalin bindigan shi amma in yana kan aiki ne fa za a ga ta kalli sama ko ta kalli sama amma in baya kan aiki fa sai ganta a ƙasa to wannan koyarwa ne na musulunci koyarwa ne na musulunci اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ذا المن والعطاء اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله